بسم الله الرحمن الرحيم jalali ne ko? dan taba kura kaɗan na lokaci yana tafiya wawun aya ta talatin ko? kudi ba aya ta talatin shafi na sha uku za mu tashi wa itkala rabbuka lil mala'ikati aya ta talatin alwawu malam ya ce wa uzkurka ambata ya muhammad ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa itkala rabbuka lokacin da ubangijinka ya ce lil mala'ikati ga mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a bayan kasa ko khalifa a bayan kasa yakhlufuni wanda zai zamantowa ya zan khalifa ta fi tanfidhi ahkami don tabbatar da hukumce hukumci da zartar da hukumce hukumci da shine tanfidh da zalu fiha a cikin kasa wa huwa adam shine annabi adam qalu suka ce ataj'alu fiha zaka sanya a cikin ta man yufsidu fiha wanda zai banna bil ma'asi da sako wa yasfiku dima sannan ya zubar da jini yuriqu hakinan bil qatl ta fuskar kashe kashe kama fa'ala banul jan kama yadda banul jan suka yi kiran wadansu aljannu ne ake kawo wa kissoshi cikin isra'iliyat cewa Allah ya halice su sun zama bisa ga ƙasa sun yi banna Allah ya turo mala'iku suka kore su to sai mala'iku aka ce za a halice annabi Adam suna tunanin abinda banul jan suka aikata shine mutane za su aikata tunda su an kore su sun koma cikin duwatsu an gane ko wa kana fiha wa kanu fiha sun kasance a cikin ta falamma afsadu lokacin da suka yi banna su banul jan aljannu kenan arsalallahu alaihimul malaika Allah ya turo malaiku fa taraduhum sai suka kore su ila aljazair zuwa ga tsibirai jam'i na aljazira shine tsibiri wal jibali da duwatsu wa nahnu alhalimu nusabbihu muna tsarkakewa muna tasbihi mutalabbisina masu cuɗanya bihamdika da gode baka aina qulu subhanallah ko wa bihamdihi muna cewa subhanallahi sarki ya tabbatar ma Allah bihamdihi tare da gode masa wa nuqaddisu lak kuma muna tsarkake ka ko munazzihuka muna tsarkake ka amma la yaliqu bika abinda bai dace da kai ba fallamu za'idatu kina asluhu wa nuqaddisuka ni lamun za'ida in an ce za'ida lit ta'kidi an kara da karfafa ma'ana ba wai da ana cewa alqur'ani abu akwai abu da an ka kara ba فقد أنت زائد كو صلة في اللغة العربية لا في القرآن الكريم والجملة حال إنت جملة وكهالي ونقدس لك أي حال أي فنحن أحق بالاستخلاف مومك في تنتنت مضمن تموني ما سميوا قال تعالى الله إني أعلم ما لا تعلمون ناسا أبن بكسني با من المصلحة نمصلحة في استخلاف آدم إنسان آدم يضم خليفة wa anna dhurriyatahu a cikin a cikin dhurriyarsa fihim almutiya cikin su ko akwai wanda zai biyayya wal asi akwai wanda zai saba fa yadhharu al'adlu bainahum sai adalci kenan ya bayyana da Allah tankarin su fa qalu sai mala'iku sun kace lan yakhluqa rabbuna Allah ba zai halitta ba khalqan wata halitta akrama alaihi minna wadanda suka fi mu daraja wala a'lama kuma wanda ko wadanda suka fi mu sani lisabqina lahu domin mun gabace shi yawan mutane suna sa tsammanin gabaci shine ilimi dan ka sai ya fi ka ilimi ilimi wasu abubuwa ne Allah yake sauƙaƙe su ya kai iske mutum da shekara saba'in bai haddace Qur'ani ba dan shi mai shekara goma ya haddace Al-Qur'ani wayan shekarun ba shi na an gane ko shi baiwa ta Allah Allah yana rabon mutane sai ku fara kasuwanci da mutum ko ka shekara ashirin kana neman kuɗi baka samu ba wani sai zai shiga cikin shekara ɗaya sai ya samu kuɗi saboda sababban abba ɗaya kai kayan nema Allah bai haɗa ka da waɗanda tana yiwa ba mutanen da suke masu kirki ko ko Allah bai haɗa ka da naka rabu yau sai wani shiga kasuwanci sai wani mutum ya haɗu da shi ya bashi kayan miliyan 100 ce je ka sai su yana sai suwa sai ya samu miliyan 10 kai ko kana nan kullun kana ta kasuwancin baka samu sabubban abba ɗaya ba amma mutane ba su fahimta wannan kai tsarkaci kuma zuciyarka da yawan mutane da a cikin bala'i babu ilimi ko ka nemi abubuwa sun kiya baka Allah ya san zuciyarka ba ta da kyau zuciyarka ba ta da kyau kana kwatan na ƙasa gare ka su halaka na ko kai kana nema ne don ka samu ka cutar da mutane me kake yasa kake neman ilimi don ka bautar da mutane don sunan kashe shahara don a ce kafi mutane ilimi don kaza don kaza ko ku kana neman shiri don mutane su gane addini me yasa kake neman kuɗi don ka samu ka wulakantar da kowa eh kai abin da kake so me yasa kake neman mulki don ka samu mulki ka taimaka ma al'umma ka ta ci gaba a duniya addinin kai ci gaba koko don ka wulakantar da mutane ka ɗibi kuɗi ka watsa cikin bankuna ka wulakantar da kowa ka halaka kowa me yasa kake so niyoyin na ba su da kyau da yawan mutane ke cin wahala Allah ya san zuciyarsu ba ta da kyau kuma tana yiwa lokacin kai na nan tafi jaraba ka Allah ya yi annabi yusuf annabin Allah ne dan annabin Allah jikan annabin Allah ta taba kunna annabin Allah amma yayi kaso kuma bai lahin komai ba duk wanda a gidan kaso na bai wani lahi tun da shi annabi yusuf lahin ne amma Allah ya iya jarraba shi sai ya kai inda yake so karshe duk kalubalen da ya ci gaba da ya ci karo da shi aka yi mai tentative da assassina za a kashe shi wannan ba ba aka jefa shi rijiya ko ba haka nan bane aka zo aka fitar da shi aka saida shi matsayin bawa in mun ce ƴan uwanshi suka saida shi ko mun ce waɗancan mutane suka ɗauke suka je suka sayar da shi annabin Allah ya koma kayan sai suwa annabin Allah kaji kuma darajar shi da nasaba shi aka zo aka maida shi aka raba shi da garin su bakunta tana hada ka kazan wani abu ga tentative na kashewa bayan wannan kuma aka je aka shi bakunta kuma bawa aka sayar da shi bauta na hana da adam ya zama wani abu kuma bawa ma karkashin mace kuma ya zan kashira abubuwa kuma tan neme shi ya kiya kuma an ka ƙara bata da shi da wadda ma an ka umarnin shi kaga lamari ya ƙara cabewa an ka ɗauka an kai gidan kaso da shi duk waɗanga abubuwa guda in kai karo da shi sai shana ci gaba a duniya to duk an kai an ka kare kuma sai gashi ya zan babba Allahu Allah ce wa kadhalika makanna li yusuf fil ardi yatabawwa minha haythu yasha Allahu sai ga waɗanda sun ka shirya kisan shi waɗanda suka shirya kisa suka sayar da shi a matsayin bawa koko suka zan sanadiyar ya zan bawa a sayar da shi suka raba shi da gidansu tun shi na karami mata shi bai san duniya ba an raba shi da gidansu yadda ya zan bawa ya zan bako ya yi gidan kasu shekara da shekaru amma waɗanga da suka shirya duk wanga abu sai ga su sun zo suna cewa ya ayyu hadisi su da sun sa Allah na kashe wannan matsayi da sun ce a'a mu bar shi gida amma sai ga su ina suna ya ayyuhal azizu kaga sun dau azizu ba masana wa ahlan ad-dur waje ina bi biza'atin muzjati fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina sun duk wata kalma wadda aka faɗi don aje tausayi sun faɗa kai karshe sai sun ga gaba tana yiwa shi sun sun kace inna allaha yajzil mutasaddiqin قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا ائنك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا نخاف gashi suna cewa sun ga kansu yi kuskure shi yasa da Allah ya bar musu sanin zai zama wani abu da ba su ma shirya mishi sharri shi yasa da yawan mutane Allah yake barin su kana dan yaro ka wahala duk yanzu duk wanda ya zan shugaban kasa ko a ina ne a duniya da a kasar an san zai zan shugaban kasa da waɗanda suke fatan a ce gidansu ne zai karatu ko cutar ko su taimaka mai da yanzu duk an taimaka mai da abin duniya amma sai Allah ya bar shi shi na nan rashin ta yana cin burodi na kari suna wuya ana ta zagin shi gidan da ya zamana mai gidan mata gidan ta yi zagi ta yi cin mutunci ta yi mi duk ana ta wai masa walakanci abokai su yi taimaka walakanci wane ne ran nan sai ka ji bul ya zama wani abu sai mu ga yadda za a yi shi yasa wallahi walakan Allah ya bar asrar waɗanda ba a sa tsammanin su zan wani abu sai ka iske ta juya su zan wani abu mandela shugaban ƙasar south africa africa du sud ko junubin afirka afirka ta kudu wata rana shikenan ya zo yana shugaban ƙasa sai shiga wani wuri zai yi wani kama wurin shan kafi hakan ga wani ɗan restocin abinci ya shiga kenan kun san shugaban ƙasa akwai masu tsaron shi sai aka ga wani baturi yana makarkata yana makarkata yana makarkata sai ya fita bayan ya fita sai masu tsaron shi suke cewa wancan bature kamar sanyi yake ji yana damun shi sai mandela ya dada ya ce musu ba sanyi yake ji ba wani sanyi shi ne ya ce musu wanga yana daga cikin waɗanda lokacin da ina gidan kasu kun san ya kasu kusan shekara ashirin da wani abu ashirin da shida ne zuwa da bakwai ya shigo cikin ta da bakwai yar sama lokacin sai da ta kai wajen aure tana tun tana karama ya ce wancan mutum yana daga cikin waɗanda suke bani kashi sai na suma ina gidan kasu yau gani na zan shugaban kasa ya san tsammanin zan ce a kamo shi amma ina bai sa an ka kamo shi shi yasa in Allah ya waɗanda suka so su nuna kai ba kowa ba ne radda duk Allah ya nuna ba kai a sama ba yadda za su yi ka bar su ɗai da ido kana kallon su ya ishe su abin kuma billahi ladi ka sa musu ido ɗai wanda ka cewa kai ba ka zama wani abu duk yayi makida duk radda Allah ya baka kaga ya kai inda ka kai wurin da bai su to ka ce ma za ka ramka wani abu ma ka yi kuskure wanda kuma ya ɗaya da gani ta duniya in bai tuba ba kahin a haɗu can shi ta lahira shi yasa ku daina yi ma mutane wulakanci don kuna ganin su cin wani hali akwai wata mata zan ƙara ba da kissa ta saboda kissa ce mai muhimmanci wani yaro ya biya mata kuɗin makka sai ta ce a tayi a tambayo ba ita ba ce ce an ka ce wallahi ita ce an ka tayi an ka tambayo tabbas ita ce ina ganin sai da aka yi waya sai ta fashe da kuka ta kama kuka tana ɗaga murya kai sai an ka taru an gane ko ana tambaya lahiya wanci wani na ya biya mata kudin makka ta ce ba ita wace a ce wallahi ita ce dan kishiyarta ne ban mashi ba ta ga gidan idan ta yi abinci sai in ɗiyanta sun ci sun kare ta bashi gaya in ta yi hura to ba ta bashi hura ruwan dau waɗanda ake hiddo kun san ruwan dau ko in ana da ruwan dau su ake aje mishi cikin wani kwano shi ne ake bashi da ruwan sanyi take mishi wanka an gane ko kuma sai aka sashe lakkol ko abin nan lakkol da ake cewa boko shi ma lakkol kin ƴaƴanta sai an kasa so makaranta ta ce dalilin da yasa ta ce ma mijinta a sa shi shi boko su ko akwai ƴaƴanta makaranta saboda tana ganin makaranta hanyar aljanna ta shi ko in yayi boko mutar jahannama da shi don aka yi aka kare ƴaƴanta gaba ɗaya sun tambaɗi ba wani wanda ya zama wani abu shi ko ga shi yayi boko har ya zama wani abu sai biya mata makka shi na take ganin kumya ta yawa ta kasa wani asiri ta yi bayani ce a ita ba ita biya ma ba zai ce abinci ka koya biya ma wata uwa ta ce ai ce ai shi da sun shi da wata uwa ba ita ba ƙarin kunya shi yasa wallahi ku kya mummunan niyya ku kya mummunan niyya a rayuwa duk yadda ka ga mutum in ma baka taimaka mai mutum kakka cutar da shi kakka walakantar da shi bar shi baka san matsayin da Allah ya shi kana nan kana dibin wani abu wallahi sai ka ga mutum ya zama shugaban kasa yana zama shugaban kasa ko wani babban masani ko wani babban mai kuɗi shi yasa da yawan mutane in suka baka labarin lokacin da suna matasa ko suna nema sai kai mamaki irin abubuwan da sun ka ci karo shi da yawan mutane sai ga sun sa abin da sun ka aikata suna nan dai suna yalla ramawa zai yi a ba sai an rama ba ne abin da kai dai akwai da kyau ko ba a rama ba kai kuma ya duniya Allah ya kyauta ina ne muka tsaya oh na'am na'am wa ru'yatina kiran ko li sabqina lahu ay li dhalika al khalifa ga wanga khalifa da Allah zai yi fil khalqi ko domin mun gabace shi a cikin halitta ko wal fadl da fifiku wa ru'yatina ma lam yarahu kuma mun ga abin da bai gani ba fa khalaqa Allah ta'ala Adam sai Allah halitta annabi Adam min adimil ardi daga adim wato huskar kasa wajhaha bi an qabada minha qabdatan Allah ya damka daga gare ta min jami'i alwani har daga kore launinta wa ujinat bil miyahi aka kwaba ta da ruwa al mukhtalifa daban-daban wasawahu Allah daidaita halittarsa kenan jikinsa kenan ko wannan kasar kenan an ka daidaita ta wa nafaqa fihi ar-ruh sannan Allah ya busa masa rai fasara haywanan sai kasance dan adam hassasan mai ji daga alhissuna ba'da an kana jamadan bayan ya kasance daskararren abu nan za mu iya tsayawa amma sai mu fitar da wannan abu wa id qala rabbuka lil mala'ikati munasaba menene munasaba munasaba ta farko shine nan an shiga cikin at-tafsir na Allah ya ce Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum Allah ya faɗi yadda ya halice ku ko walladina min qablikum don da sun gabace ku to asalin halittar nan taku daga ina ake sai nan sai aka faɗi tushen halittar taku sannan kuma ya ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ko to mastawa ila sama'i fasawwana sama'a wa ruhu kulli shay'in alim dan ya nuna maka shi yana da cikakken sani kuma halittar shi akan sani yayi ta sai ba ka labarin halittar ka ta farko don haka darwin mai cewa asalin dan adam daga biri na kaga wannan yana karita alkur'ani kafirci dan Allah ya faɗi mutum na farko wanda an kalita shine annabi adam malamai suka ce abin da yake nuna wannan darwinikin ba yahudi na kun san abin da yasa suke yada wannan aqida kun san abin da yasa suke yada wannan aqida kai ba ku sani ba ko saboda shi ya ji cikin tarihin abin ga tarihin cikin at-taura ma da bible injila ai an nuna cewa an mayar da iyayensu birrai ko to shi kenan shi yana son ai daidai da shi dama cikin muktasar an kawo mai son a zan daidai da shi ba a karfashe da shi mutum na ana shaida ana tunanin shegi na sai aka samu shaidu waɗanda suka zo su nuna cewa shegi na bai da uba to cikin shaidun sai an ka samu akwai shegi to ba a yi don shi shina fitar duk gari ma a ce kowa zan shege shi mun gane ko wa id qala rabbuka lil malaikati kalimata malaika kadiba cikin lugha aslinta kadiba cikin ad-durrul masul fi kitab al-mukti daga alaka ne idza arsala shay inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ce zan sanya khalifa khalifa fa'ilun ne bi ma'ana fa'il ko fa'ilun bi ma'ana maf'ul ya an ce khalifa fa'il shin fa'il yake nuhi ko maf'ul wadansu malamai suka ce khalifatun bi ma'ana fa'il kenan khalifatun khalifun kenan wanda zai maiwa in mun ce bi ma'ana maf'ul makhluf wanda za a mai mishi ibnu kathir da yazo sai ce makhluf ake nufi domin wa huwa alladhi ja'alakum khala'if al-ard Allah ya sanya sashen kuna mai musashi wanda suka ce a bi ma'ana fa'il khalifun wanda zai maiwa to sai suka ce a to ya zai a ce khalifa Allah shi ko Allah in an ce an mai mishi asalin mai ma abu ai sai in babu shinin ko ya mutu ko Allah bai fakuwa a ce babu shinin sannan kuma Allah bai mutuwa annabi Musa me yace ma dan uwansa Haruna وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي شد افضل نسمع لما اكيد سكوت تو اي wannan kuskure da bai dace a ce ba khalifa ta Allah tunda Allah baya mutuwa kuma baya fakuwa amma malamai suke cewa eh, kadiba cikin tafsiri na Abdul Qadir Shaybatul Hamdi shi ya karkata zuwa ga wannan ra'ayi amma zance mafi inganci khalifa babu laifi ana iya hada su khalifa ne na Allah kuma sashen shi na mai musashi tunda mutane suna mutuwa kuma dinsu suna sa- mai musu amma an ce khalifa Allah ba dan an shabbaha Allah da cewa shi babu shi da ba dan kai ma abin da kai gudu cikin shi ne ka fada Allah bai fakuwa Allah baya mutuwa to don haka in ya ce khalifan shi ba dan ya mutu ba ko ya faku na fata an fahimce ni dalili kuma Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa Allah ya ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq Allah sai ya shi khalifar sa don ya zartar da hukuncin sa ai ba don Allah ya mutu ba na fata an fahimce ni kuma ba don babu shi ba mun fahimci wannan ko قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ملائكه sun ce أتجعل فيها ذاك سنيا نا أتجعل tambaya ce tambaya ce للتعجب ba tambaya ce ta itiradi ba dan Allah ce la yusalu amma yaf'alu ba a tambayar sa to illa bari yake ba so to gashi nan an tambaye shi ina fata ku ci ma'ana nan ba a tambayar sa na yana nufin ba a yi masa tambaya ta gittawa kuma duk wanda yi ta kuma zai sashi wuta su kuma mala'iku tambaya ce ta bin mamaki ba tambaya ba ce ta mi ta su gitta ma Allah subhanahu wataala dan an ce la ya asuna Allah ma amara kakka ce dan an ce la yasalu ma ma fitu kasuna sun tambayi Allah atajalu fiya man yufsidu fiya wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu hamdaka wa nuqaddisu lak nan an yi maganganu to ya an ka sun ka samu labarin dan adam zai yi banda a bayan kasa wadansu suka ce saboda wannan kissa ta Isra'iliya ta banu jan da an kai to ita ko kissa ta banu ta Isra'iliya ta ba abu ne wanda aka tabbatacce ba kadiba cikin al-Isra'iliya wal mawdu'at na الدكتور محمد بن محمد ابو شهبه na kasar misra ya yi bincike kan isra'iliyat gaba ɗaya da sun kazo cikin tafsiri sannan kuma hadisi na abu hurairah wanda yake cikin sahih al-bukhari manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la tusaddiqu ahlul kitab wa la tukadibuhum wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa ilaykum kan ku kare ta su ku fuskata su ku ce mun yi imani abinda aka saukar muna ma'ana idan abu ya zamanto eh, akwai nasi wanda ya karyata su cikin alkur'ani ko sunna ingantatta sai mu karyata su ɗan akwai nassi wanda ya gaskata su cikin alkur'ani ko sunna sai mu gaskata amma nassin mun ka gaskata ba su ba idan ba mu samu nassi wanda ya karyata ba ko ya gaskata sai mu kame bakin mu don tana yiwa yana daga cikin wanda ba su canza ba ka zo ka karyata maganar Allah mun fahimci wannan to shi wannan wasu malamai suka ce wannan Isra'ila cikin da aka kawo cewa banu jar sun yi banna waɗansu malamai suka ce a'a Allah ya sanar da su ya gada ma ya sanar da su cewa alitta za ta aikata wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a da Allah ce khalifatan Allah zai sanya khalifa to shi ko khalifa mai yin hukunci da an ce ko za a yi hukunci tabbas rikici ya taso kenan ko tabbas za a yi rikici za a yi shari'a shi yasa suka kare malamai su yi magana da dama qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah ya ce na san abinda ba ku sani ba to ina ganin waɗannan dai su ne abinda zamu iya fitarwa na bayanai a gunguje Eh, nan ya kamata mu dakanta Eh, abinda muka faɗa da mutuwa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum Wa alaikum salam.